بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حكمة الشيخ اهدم لنا بهذا المعدل والكافر بنعوة تأتي لنا بسفري رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأليكني بالصالحين فقال سيد يوسف يسير رجع وبنجزنا kada ataita ni min al-mulki ka bani mulki wa lamta ni min tawil al-ahadith ka sanar da ni fassara mafalkai fadiran samawati ya mahalicin samai wala arda da kasai anta wali kai ne majibinci na ai mutawalli misali misali kai ne majibincin maslahohi na fi duniya anan duniya wal akhirati da in an je lahira tawaffani musulma ya Allah ina roƙonka ka karbi raina ina musulmi wa alikini ka riskata ni bi salihin da managartan bayinka min aba'i iyayena to fa asha sayyidina yusuf sai ya rayu ba da zalika bayan wannan usbu'an sati daya aw aksara ko fiye da sati daya wa mata sai Allah ya karbi ransa wala hu mi'atun wa ishruna sana yana da shekara 120 azamin rayuwa duniya ba ta dawama wata shahal masiriyuna to da ya rasu sai mutanen misira suka yi ja'in jafi kabarin cikin kabarinsa ina za a kai shi ina za a kai shi fajalu suka sanya shi fi sundokin cikin akwati min marmarin na marmar wa dafanu suka rufe shi fi ala illi fi ala nili a can mafi daukakan nil bisa ummal barakatu dan albarka ta gane janibai bangarorin bangarorin nil fasubhana man la qada al mulki shi kenan mulkin Yusuf ya kare sarki ya tabbata ga wanda ba karewa ga mulkin sa zalika min amba il ghaib nuhi ilayya wa ma kunta ladayhim idza jama'u amrahum wa hum yamkurun zalika al madhkur wannan abun ambato min amri yusuf na lamarin yusuf min amba'il gaibi min amba'il gaibi yana cikin laburburan gaibi ai aka ba ni laburburan ma ga ba an ka abin da ya fito gare ka ya muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nuhihi muna yin wahayinsa ne ilaika zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim ai ba ka wajen su ai ladai ka wata yusuf a wajen yan uwan yusufu ir ajma'u da suka haɗu suka haɗa amrahum lamarin su fi gaidi cikin mai yusufu makirci ai azamu suka yi niyya mai kari alaiha kan halaka shi wa musu yan kuruna biyu suna shirya masa makirci ai lam ta hadaruhum baka halice su ba wurin ba ta harifu balantana ka san kista ta hun kista su ba ta kuma rabi har balantana ka zo kana ba mutane labari ji shekarun da ke tsakanin shi ma da su da tsakanin annabi su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma hasala laka wannan ya tabbata wa inna ma hasala laka ilmuha saninta ya tabbata gare ka ne min jihatil wahayi na bangaren wahayi wato huskar wahayi kaga nan wannan ta ƙara tabbatar da ƙarfin annabta maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma akasarun nasi walau harasta bi mu'minin wa ma akasarun nasi mafi yawan mutane ai hali makata mutanen makka ba su zama walau harasta yadda duk kai kwaɗayi ala imani wa kan imanin su su ba su masu zama wa ne ba mumini da muminai ba. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrun lil alamin. Sai kai ke ga suke ga shiga musulunci su imani ke da kai. Wa ma tas'aluhum alhali baka tambaye su min ajirin lada ba alaihi akan idama kan wannan Qur'ani da muka aiko ka da shi ta kudu da za ka karbe shi in ai ma huwa ba shi Qur'ani bai zama ba illa zikrun fati wa azine lil alamin ga talikai wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muqribun wa kayyin da yawa min ayatin aya dalatin mai shiryawa ala wahdaniyati lillahi bisa ka dai to ubangiji samawati a sammai take wal arda kasai yamurruna suna kittawa alaiha gare ta ay shahiduna suna ganin ta amma wa hum su mu'riduna masu bijirewa ne an ha daga barin ta la ya tafakkaruna ba sa yin tunani biya a cikin ta وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم ما في يوم ما بايع إيماني بالله ده الله حيث يقرون sanda suke furuci da annahu cewa ubangiji alkhaliq shine mahalicci arraziq shine mai arzikawa illa wa musaiface su mushrikuna suna masu shirka bihi da shi ne ibadatu al-asnami da bautar gumaka wani zalika da wani zada wannan ne kanu ya kulu na suke faɗa fi talbiyatin cikin talbiyar su labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malaka wato tabbatar wa biyayya gare ka ba wani abokin tarayya gare ka sai abokin tarayya da yake naka ne kai ka mallake shi kaga dai ana nan da shi wa ma amma shi bai mallake ka ba ya nauna suna nufi da gumakan أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا سن أمن شيني أن تأتيهم غاشية وتمي للبوا تقومسوا أين كمتن عذابا تكشاهم لذات للبس من عذاب الله إن عذاب أبنجزي aw ta ce wa musa'atu ko ko kiyama ta zo masu bagatatan a kutse wa musula ya shiru na basu sani ba bi wakati ihtiyani ha da lokacin zuwan ta kabla hu kafin zuwan قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين wallahum kace masa hadhihi sabila ni dai wannan ita ce hanya ta wa fassaraha sai fassara ta da kauli cewa ad'u ina kira ila dinillahi zuwa ga addinin Allah ala basiratin bisa hujja wa da hakin mabayyaniya ana ne wa mannati wa manita ba ni da wanda ya bi ni ai amana ya imani bi da ni wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangiji amma an ana shurakai daga abokan tarayya وما أنا من المشركين قلتن داني بان كم مشركين
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك بما أيكو غبانك إلا رجالا سي مزاجي كود سكي شوام يانا أيكو ملائكة تبام أيكو وقوة إنبا مزاجي با يوها تذلك إن وحي إليه مزوى غريس لا ملائكة با ملائكة با wato kuma in za mu aiko mutanen min ahalil qura yan binni muke aikowa ai al'amsar tana ne da nan dan yan binni a alamu su ne mafi ilimi wa halau mafi haƙuri kuma da wayewa duk lafi ahalil bawaji saɓanin mutan ƙauyuka li da fa'ihim dan wautarsu wa jahilihim da jahilcinsu afalan yasiru sun ba su yin tafiya ai ahalu makata mutanen makasil arzi su yi tafiya a cikin ƙasa mana bayan zuru su duba su ga kaifa kana akibatul ladina min qablin yaya karshen wanda ya kasance gabanin su ya kasance ya zama ai akhiru amrihim karshen lamarin su nan ihlaki shine halaka su bi takabibim saboda qaryata su rusulahum manzannin su dan haka maka halaka su su ma su hankali wala larul akhirati gidan lahira ai aljannati ita ce aljanna khairun ita ta filin ladina taqaw daga wannan da suka tsoron Allah ubangiji afala ya kiluna sun ba sa hankaltuwa ai biliya'i wa tayyib ya kiluna ko ta kiluna ya alama kata ya ku mutanen maka ku lura da haza wannan fatumi nuna ku imani hatta idza sa'ata ar-rusul wa zannu annahum qad kuzzibu ja'ahum nasruna fanunji man nasha wala yurad بأسنا عن القوم المجرمين حتى غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا wato wannan ta ga iya ce wato haka muka yi tsayi muka yi tsayi har muka aiko mango ya tsayi ya je ya ba mu yi mu ba shi hakuri ya zo ya ce kaza mu ba shi hakuri fatara kana sulhun taimakon sa yayi jinkiri hatta hatta haka aka yi tsayi idan sai hatta hatta idan sai asar rusulu har sai ta kai manzanni sun yanke kauna wazannu sun sakankance annan cewa su kada ko zai bu an lika ƙarya a gare su in ba shadda kenan ko ko kuzibu an karyata su takadiban karyata wanda la imana ba imani ba da bayan sa wata kadibu ai zanna al'umamu al'ummai sun yi zaton annar rusula manzanni akhlaqu sun saba ma wa'adu abinda suka yi alƙawali bihi da zuwa da shi minan nasr na samun taimako ana nan ja'ahum nasruna sai ga taimakon mu ya zo masu wani na ci sai mu tseratar da kwanin ji ko ko mu mu tsatserantar da in shadda ne kenan wani na ji mu tsatserar da ko kuma fannin ji mu tserar da mannata wanda muka so wala yuradu ba suna ba iya mai da azaban mu in ya zo an alƙawari ga mutane almujrimi na mushrikai لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب ما كان حديثا يفترض ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة lura ta tabbata a cikin kistocin manzanni ga kowa Allah ya ce da ulul albabi sai dai ma buta hankula ma kana hadal qur'ani wannan qur'ani da ya zama ba hadisan zancen da yake yuktara za a iya kirkira irin su ne walakin sai dai kana tasdika tasdikan ladhi baina yadayhi ya zama gaskatawa ne ga littattafan da suka gabace shi wa tamthila da kuma bayyana da kullu shay'in kowane abu yutaju da ake da bukatuwa ilai zuwa ga shi gare shi fi dini cikin addini wa hudan kuma shiriya ne mina dalalati daga bata wa rahmatar rahama ne da kawamin ga mutanen da yake yi nuna suke yin imani kusu an kebanci masu imani da zikiri da ambato lintifahim dan amfanuwar su bihi da wa'azi duna gairim ba wanin su ba suratul ra'd makkiyatun wa haya suratul ra'd makkiyatun wa haya arba'un wa arba'un aya suratul ra'd surar tsawa kenan makiyatun makka ta sauka illa in banda wala yazalu allazina kafaru al ayata karshen aya wa yaqulu allazina kafaru lasta musliman to sai kuma ita wannan al ayata har karshen aya to waɗannan su na madina ne au ko ko ita jimlar suran ma madaniyatun ta madina ce illa in banda walau anna qur'anan al ayatayn zuwa karshen aya du to su na makka ne وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ستون أو ست وأربعون آية إذا آية إذا wannan سورة آية أربعين da uku ce ko da hudu ko da biyar ko da shida khilafin makaranta
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك الله كدي يسمى yake nufi da tsora waɗannan wannan kalma mai baƙaƙe guda hudu farkon wannan sura tilka ai hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi ayatul kitabi ayoyi ne daga qur'ani wallazi wanzala ilayka abinda aka sauka zuwa gare ka min rabika daga ubangijinka ayar qur'ani shine qur'ani alhaqu matabbaci ne la shakka ai ba kokan to fihi cikin sa cewa daga Allah yake walakin akasarin nasu sai dai mafi yawan mutane ahli makka mutanen makka la yu'minuna ba su imani da qur'ani da annabi saboda cewa shi na ba qur'ani min indihi ta'ala daga wajen ubangiji yake الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم توقنون Allahu Ubangiji allazi rafa'a samawati shine wanda ya daga sammai da gairi amadin ba ginshikai ko daya tarauna hadu za ku ganta ai al'umudu wato ginshikai jam'u imadin jam'i ne na ginshiki in ba gane ba wa huwa al-uswanatu shine sila wa huwa sadiqun to kuma lalle gaskiya ne da Allahum da ba ginshikai asalan fawfaw wai cewa gaskiya ne yadda ka gani a fili haka a boyen ma babu dan ana iya yi a ce yaki akwai ginshi kai na zaɗi na baɗi ne to to na baɗi nan ma babu aslan faufau sun martawa sannan ya daidaito alal arshi akan gadon mulki istiwa an daidaito ya liku bihi da ya dace da shi to shi kadai yake abin da ya kamata mu tsaya kan ce lallai ubangiji ya daidaita a sama al'arshi to wani irin daidaito to wannan ba a tambaye ka ba kai dai imani dai ya ce ya faɗi wannan kuma shi ya sani ka yi kwalkwale-kwalkwale ai ga yadda ya ce wannan bida'a ne. To don haka ba cewa ba kuma faɗin haka ba wai yana nufin Allah yana sama ba ne cewa Allah yana sama ba haka yake ba. Shi dai ya ce ya daidaita a kan gadon mulki. Yanzu misali in an ce da an daidaita a kan gadon mulki waye shugaban ƙasa a yanzu. To za a je iske tare-tare a kan gadon ne? eh amma da ya ce wa ke kan gadon mulki wa za ka ce jihar katsina ya ce waye gwamnati wa za ka ce to dole dai a koda wasu da zai rabu da kan gado ba yana nan kan kujerar mulki nan da ofis in yana ofis yana kan mulki in ya fita ya kwanta ya je gadon gidansa ya kwanta kan mulki yake kowa ina yake kan mulki yake to shi Allah yake ne ba wai yana nan ana nufin yana can ya shirya ofis ko wani daki can ya je makale ba a kullum na kan yi bayani ce ka gane kanka in ka gane kanka sai ka gane Allah shi ubangiji yana a ko'ina babu inda babu shi kamar yadda ya halice ka ya nuna ma misali kai dan dan adam da ya halice ka me ya sanya maka a cikin jikin ka kake amfani rai ko shin ran nan a wani umuri a kunne yake makale ko a ido yake makale ko a harshe yake makale ko ko a harshe yake makale ko a yatsu yake makale ko a wuya yake makale ko a ciki yake makale ko a cinya ka yake makale ko a gwiwa ka yake makale ko a korinka yake makale ko a yatsun ka yake makale a ina yake duk inda za a taba ka kaji to akwai rai a wurin baya nawa ne sai to kaje to da haka Allah yana ko ina karka ce a kuma kamar da masu tafsiri ke cewa yana nan tare da iliminsa yana tare da kowa da iliminsa wato yana wani makale kenan ilimi yake turowa sai ka ce kwamfuta dukkanmu nan duk wanda ya samu ko da aya ɗaya ka haddace ta Kur'ani, ka zama malami don za ka iya koya mai ta ballugo a ne walau bi aya ba haka annabi ya ce ba ko irar ta sako ga yin ko aya ɗaya ka sani zai kai amfani da ta tsanar da wani bai san da bai san ta ba to shi kenan ka haddace qur'ani alaran ma dai na san duk inda inda aka ce wa ake cewa alaran ma ba da ta alqur'ani ko to yana taba ya taba fitowa ya manto qur'anin gida duk inda yake yana tare da me qur'aninsa da duka ta da shi bace bismillah da Allah ka mana aya kaza ko sura kaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah za ka ga dinga robe bai cewa wallahi na mutu da na mutu aya na koko sura na a gida malami in ya kai malami duk inda ilimi aka tambaye shi fatawa ilimi ba zai ce bari sai na koma gida ba zai watse shi ya tattai dai dai dai shi yana me yasa yake bari shi gida to kai dan adam gajiyayye baka gaji da daukar karatunka ba sai Allah kawai zai aje can gehen shi in ya ta sai tura ilimin shi zai aiki shi ko yana yana a kyauta wani wuri to yana tare da zatin sa da ilimin sa da ko da ikon sa da komai da wasa kharar shamsa ya hore rana wal kamar da wata kullum kowanne da rana da wata din nan ya jiri yana tafiya fi falaki a falakinsa da ajizin zuwa wani lokaci musamman abin ambato yau mil kiyamati shine ranar kiyama yudabbirul amra yana shirya al'amari ayya kadi amra mulki yana hukunta lamarin mulkin sa yufassilul ayati yana bayyana ayoyi dalalati masu shirya dalalati qudrati masu shirya da ikon sa la'allakum ko cewa ku ya ahla makka ya ku mutanen makka tuqinuna za ku su kankance bil fa'i rabbukum daga muwa da ubangijinku bil basi da tashin kiyama وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض شيله wanda ya shimfida ƙasa waje alafiya ya halicci rawasi manyan duwatsu a cikinta ai jibalan duwatsu sawabi da matabbata wa anharin ya zuba ƙoramu wa min kulli samarati sannan ga nau'in dukkan 'ya'yan itace da Allah ya sanya fiya a cikinta zaujaini isnaini dangogi guda biyu min kulli nau'i na kowane nau'i yukushin laila yana lullube dare nizulmati da duwansa ya lullube shi an nahara ya lullube wuni da shi inna la ayatin sami dai ayoyi da lalatun masu shiryawa ala kun hadaniyatin layi bisa da alawa hadaniyati ta'ala bisa ayo bisa kaɗaito ubangiji ta tabbata fi zalikal mazkuri cikin wannan abun ambato da kawamin ga kowa a ga mutanen da ke tafakkaru da suke yin tunani fi sun illahi cikin aikin Allah.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في اللقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض ينادى cikin ayoyin Ubangiji a cikin ƙasa ma akwai kitsawon yanke-yanke ai ba kawon wurare mu kutalifatin masu sassaɓawa mutajawuratin da suna makwautukan juna ai mutalatiƙatin suna ɗamfare da juna amma fa min ha tsayyibun da akwai cikin ƙasar nan can suka ji ruwan daɗi wasifun wani kuma can wurin suka ji zarfi yanzu nan cikin gari da ka tafi wannan rijiyar za ka ji daɗi kana tsallaka ka saka ji zafi ce gare ta kuma duk ƙasa guda ce iko ne na ubangiji wa qalilur ri'i sannan kuma akwai mai karancin tudu wa kasiru wa nuru kuma ka ganta da tuddai wa huwa min dalail qudratihi ta'ala duk wannan yana daga cikin dalilan ikon ubangiji madaukaki wajen na tunga gonakai nan min a anadin na inabobi wa zar'un da gonakai a wannan hilun da kuma itacen dabino za a gan su sinuwani yan uwan juna za a gan su za ga dabino ya fito wannan tushe guda ne amma wancan tushe ya can wancan ya can wancan ya can wancan ya can duka ruwa guda kuma suke sha wa gairi sinuwanin da wanda yake bai da ba ɗan uwan juna ba ai mun fadi dajin wanda take ita kadai ce to tuska duka ana shayar da su ai aljannatu gonakan nan wa ma fiya da abin da ke cikin su ana shayar da su bima'in wahidin da ruwa guda wani fadl ko muna fifi ta ba'da tashin ta ala ba'din da ta tashi bil ukul wajen ci idan min kafi koko ga wasu kuna fil ukul fil ukuli koko fil ukuli famin hulwin akwai mai da mai zaki wa hamidan akwai mai tsani wa huwa min dalail qudrati ta'ala duk wannan yana daga dalilan dalilan kudurar ubangiji cewa da mai tsamin nan da mai zakin nan da mai tsacin nan da mai baurin nan duka ruwa guda ake ba su inna la ayatin ayoyi sun tabbata fi zalikal mazkur cikin wannan abun ambato liqaumin ga mutanen da yake yakilun suke da hankali ayyata dabbaruna suke lura wa in ta'ajab فعجب قولهم أئذا كنا ترابا لفي خلق جديد وإن تعجب إن كايما ماكي يا محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار لك نكرية وكافرين عليك فعجب لك أبن أي ماماكي أي حقيقة متنسنتين بالعجب دين ماماكي kaulon su shine fadar su munkiri na suna masu musu lilbasi ga tashin kyama ai za ku na turaban wa yanzu nan in muka zama kasa ai na yanzu muna lafi kalkin jadidin za a sake mai da mu a wani sabon rayuwa da an alƙadira to da ba dan mai iko ala insha'il khalqi bisa kaguwa halitta wa ma taqaddama da abin da ya gabata ne ala gairi misalin ba kuma tare da ya gani na ya gano wurin wani ne wurin ya gano wurin wani ne ya zo misali kadirin mai iko na ala i'adatin da samai da su na'am أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار قل نعم.
فيها خالدون Ula'ika alladhina kafaru masu waccan aqida sune wanda suka kafirce da rajin da ubangijin su wa ula'ika wadannan al'aglalu kukun ma sai ana kin za su kasance a wuyayin su wa ula'ika wadannan ashabun nar yan wuta kenan hun su kuma khaliduna masu dawama ne fiya a cikin wuta nazala wa nazala ayat da zamu karanta nan ta nan gaba ta sauka fi istijalihim al'azaba cikin dutsen gaugawar su da zuwan azaba istiza'an dan izgili ga annabi ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المقولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب wayan sajilu daga suna da ɗan gaugawa ka bi sai ya da zuwan azaba kabla alhasanati kafin zuwan rahama wa kad khalat min qablihum almasalatu alhalai misalai wanda za su dauro lura su dauki su azantu ta gaba ta shuɗe min qablihum gabanin su to jam'ul musalati musalati bi wazn samurati masalati kenan ai ukubatun azabobi amsalihim irin su da yawa sun shuɗe minal mukazzabina na masu ƙaryatawa afala ya tabi nuna biha to ba su lura da misalan da muka gudanar na azabobi su lura da ita mana su dawo su imani wa inna rabbaka ubangijinka la zu magfiratin ma fucin gafara ne lillahi da mutane in sun zo su sun tuba Allah zai yahe masu ala zulmihim duk da zalincin nasu wai la in ko ba su tuba ba lam yatruk ba zai bar ba ba zai bar dabba wata dabba ba ala zahriha bisa bayan kasa wa inna rabbaka ubangijinka la sadidu likabi mai tsananin azaba ne liman asabu ga wanda ya sabe shi ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد waya kolin ladina kafar wani zai kafirci suna cewa laula ne ya na unzila alaihi a saukan ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayatun wata aya na rabi daga ubangijinsa kana sa kamar yadda aka saukar da sanda ga annabi Musa wal yadi da hannu ga annabi Musa wannan aka ce taguwa ga annabi Salihu qala ta'ala sai ubangiji ya ce gale su inna ma anta munzir iya kakka kai mai gargadi ne ai mukawwidun mai ka mai tsoratarwa ne lil kafirin ga kafirai walaysa alayka ityanul ityanul ayati zuwa da ayoyi ai ba dole ne akan ka ba shi da manzanci dai shine wajibi a gare ka wale kulli qaumin hadin su sani ko wadanne jama'a akwai mai shirya suna da mai shiryawa ai nabiyun annabi ya da'um da yake kiransu ila rabbihim zuwa ubangijinsu bima yuɗi da abin da yake bashi min al'ayati na ayoyi la bima ya kitar huna ba yana turo shi ne da ayoyi ba yana turo shi ne da abin da suke nema ba الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Allah ubangiji ya alamu ya san mata hamil kullu unsa abinda kowace mace take dauke da shi na ciki min dakarin in namiji ne ya sani wa unsa in mace ne ya sani wa wahiri in ɗaya ne ya sani wa muta'addidi in masu yawa ne a cikin cikin guda ɗaya ya ga sani wa gairi zalika da wani haka in bari ne in rabi ne duka Allah ya sani wa ma tagidul arhamu mahaifa ba ta ragewa min muddatil hamli daga muddat take wa ma tazadu minu ba ta kari akan kwanukan haihuwa ko wa kullu wa kullu shay'in kowanne abu inda hudu mikidarin yana da gurgudu a wajen ubangiji ai kada bi kadarin da gurgudu wa hadin da iyaka da yake la ya tajawazu ba zai tsallake shi ba عالم الغيب والشهادة الكبير الكبير المتعال alimul gaibi shine masanin gaibi wa shahadati da bayyane ai ma ga abin da yake kuwa ma su da abin da ake iya gani al-kabiru mai girma al-muta'ali madaukaki bil qahri da rinjaya biya'in al-muta'ali wa duniha al-muta'ali سواء منكم من سر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار mana sarrar kaula wanda ya boye zance wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi minkum cikin ku sawa'un duka ɗaya ne ga Allah wa man huwa mustaqatin da wanda yake boyewa ai mustatirin mai boyewa ala khalqihi ga halitta ubangiji billahi da dare ai bi zalami a duhun dare wa saribun da mai bayyana mai tayya yana bayyana ai zahirin mai bayyana da hadi da tafiyar tafi sarbi a cikin a cikin hanyar sa din nahari da wuni duka Allah ya san su له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال lahu mu'aqibatun ubay wato mutum yana da mala'iku masu jamayayya ga ga ga kula da shi ai mala'ikatun mala'iku ta kubu da za ta rika ma- jamayayya ga kula da shi min bayni yadayhi akwai mala'iku gabansa wa min khalfihi akwai mala'iku bayansa ya fazuna suna kiyaye mutum min amrin lahi daga umarnin da ga lamarin ubangiji wato min aljinni suna kiyaye shi ko ko bi amri da umarnin ubangiji min aljinni suna kiyaye mutum daga sharrin aljani wa gairihim da wani su inna allah ubangiji la yughayyiru baya jirkita ma bi qaumin abinda ya baiwa mutane na ni'ima ai la yaslubhum ni'matahu ba zai tumbuke masu ni'ima ba zai zare masu ni'imar sa ba hatta yugayibu sai in su suka jirkita ma da an fi san abin da ke gare su min alhalati jamilati daga hali mai kyau suka masanya ta bil ma'asi ta safo to shikenan sai bala'i ne Allah ya kyauta wa idza arada Allah bi qawmin su'an to su sani fa in Allah ya so mutane da mugunta ai azaban azaba su ya so mutane da su wai za a rada Allah in Allah ya yi nufi bi kaumin ga waɗansu mutane da su an mummuna abu ai azaban azaba to fala maradda lahu ba mai iya mai da wannan azaba da ya sako ta min al mu'aqqibati na waɗancan mala'iku in Allah ya sako mala'iku ba mala'ika ba abin da zai yi illa ya ya saurari lamarin ubangiji wala gairaha wala gairaha ko waninta wa ma lahum liman arada Allah bi su'an ba waɗanda Allah ya nufe su da mummuna ya same su to ba malawan ba su da min dunihi wani ubangiji min walin wani majikinci yamna'u da zai hana sauka azaban nan anum gare su هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويمشي السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق شيني wanda yake nuna muku walqiya khawfan dan tsoron tawa lil musafirin ga masu tafiya min sawaiki daga tsawaki da kaga falau da kake saurare to shine sai ka tsawa to ana ma falau ne dan ka shirya rada da za ta iya tarbar wannan tsawar ya zamba ma wata illa ba wata ma'an to kuma da da sanya kwaɗayi lilmaki ga lilmaki ga mazaunin gida silma ɗari a cikin ruwan sama da kaga da dare ana fal fal daga a muna muna sa ran zamu samu ruwa a cikin to wayun shu'u yana kuma halitta as-sahaba giragizai as-tiqala masu nauyi bil madar da ruwan sama ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المهاد ويسبح الرعد مطاولا ينا تسبيه to menene ra'adu huwa malakun shine mala'ika muwakkalu wanda aka wakilta shi sahabi da kula da harkokin giragizai to ya suku zai kora ruwan nan multabisa yana mai cuɗanya da hamdi da cewa subhanallahi wa bihamdihi wa yusabbihu almalaikatu su ma malaiku suna tasbihi min khifati saboda tsoron ubangiji wa yursilu sawaika ubangiji kuma yana sako tsawon waki menene tsawa hiya wa hiya naru ita ce wuta ta karuji ta yake fitowa min sahabi daga girgije fa yusibu biha man yasha sai samar da tsawon nan ga wanda ya so wato rika wuce ta kone nazala ta sauka wannan aya ta sauka ne fi rajulin a cikin wani mutum ba ta ilaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya aika gare shi ya aika mai manya da uhu wanda zai kira shi zuwa ga Allah to dan aikin ya je faɗa mai sakon annabi fa kala yace man rasulullah yau kuma waye manzon Allah wa man la ko me shi Allah ma menene shi am yanzu hadin huwa Allah na zinari ne an fi da ko kuna azurfa ne amnu hasu ko gaci ne da Allah ya faɗa ya nuna musu bari ka ci ko waye fa nazalat bihi zaikatu nan take sai tsawa ta sauka mashi fa zahabat sai ta tafi da kihiti ra'asi da kwalluwar kanshi wa ma'aika da rai jidadi nuna suna da ayya ayyuka su muna nabi suna faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin Allah wa huwa gashi ko ubangijin nan shadidul mihali mai tsananin karfi awil akhir ko ko mai tsananin roko ne lahu lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا خفافة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعوة الحكي kira na gaskiya ai kalmatu kalmar ubangiji wa la ilaha illallah lahu ta tabbata ga Allah ta'ala madaukaki wallazina yad'una wanda kau suke bauta ma min duni na wani Allah wa humul asnamu sune gumaka la yastajibuna ba sa karbawa su shay'in da wani abu lahum ga masu kiran nan ne ma ya dalbuna hu daga abin da masu kiran nan masu bautan nan suke nema a gare su illa istijabata sai in har sun karba musu to sai karbawa da yake ka ba ta din kafai kamar mutum ne ya je bakin rijiya ilal ma'i ya je miƙa ya shimfiɗa kama ya shimfiɗa hannuwansa ilal ma'i ba ai ba wajen ruwa ai ala shafiril bi'iri ya je bakin gabar rijiya ya da'u yana tura hannu ruwa zo in sha ruwa zo in sha baka tura dutsa ba ya tsun da kawai ka tura kuma ruwan yana can ƙasa da Allah ruwan nan zai taso ya zo to in har ruwan nan zai taso ya zo to gunki ko zai iya karɓa ma masu bautar shi ya biya masa buƙatu la ya buluga fahu wai ruwan ya zo a bakin shi bir istifai ruwan ya dago min albi'ri daga rijiya ilai zuwa gare shi Allah ya ce wa mahu baligi ka ku san ruwan nan ba zai ba zai kai bakin shi ba ko sai dai ya bushe nan wurin ai babu ba zai kai ga bakin sa ba abadan har abada to fa kazalika haka nan mahum bi mustajidina kuma kan nan ba masu karbawa ne ba lahum ga masu bautar su wa ma du'a'ul kafirina ibadar kafirai ba ta kasance ba ai ibadar su mumul asnama wato guma bautar su da gumaka au hakikatu du'a ko ko a addu'a kafirai kai tsaye hakika du'a addu'a dai ake nufi addu'a kafirai ba ta zama ba illa fi balalin sai cikin tozarta
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر man fi samawati wanda ke cikin sammai wal arzaka sai walillahi yanzu yana tsira ga Ubangiji ɗau'an da daɗin rai kalmuni ne kamar mummune, wa karhan da dole kalmunafiki na kamar munafikai, wa man aka wa man kuma wa man ukura da kuma wanda aka tira sama yin sujada fi saifi da takobi, wa yasjudu bilalum inuwoyinsu ma suna yin sujada bil guduwi da safe wal asali da marece.
Qul man rabbus samawati wal ardi qul ولفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور نعم ولك يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك ومتانك man rabu samawati waye ubangijin samai wal ardi ubangijin kasai qul allah ka ce allah in lam yaqulu zikri cewa la jawab ai ba wani jawabi ga yanzu in ba wannan ba ko wallam ka ce wasu afa takhattun min dunihi awliya yanzu ku riki kuma ka wani ubangiji kuna bauta masu wanda suke la yamlikuna da anfusihim naban kansu ma ba su amfana ba da kuda zai saukan masu kamar yadda faɗi a wata aya wa in yaslu wa in yaslu bihum babu ko sayan la ya san ki zuwa min ko da kuda zai sauka ya dan rika shi da turaren da aka sa musu ba su ya kore shi to wanda bai iya kore masa kansa kuda ya zai iya kore ma zai iya kare ma wani takobi eh la yamlikuna li anfusihim naf'an ba sa iya mallakan wani amfani ga kawunan su wala darran ko wani cuta to wata raktun sai kuka bar malika huma mamallakin su shine Allah istifamu tawjihin tambaya ne wannan ta ta fada me yasa kuke bauta mu abinda bai iya amfanin kanshi ba bai bai iya cutar kanshi ku zo kuna bauta musu dan bata lokaci wal kace hal yasawi al a'ma da Allah makaho zai zama daidai wal basiru da mai gani ai al kafiru kafiri wal mu'minu da mu'mini am har koko hal tasawi zulmatu shin dufai za su zama ɗaya ayin kufrin shi ne kafirci wa nuru da haske ayin imani shi ne imani la ba za su taɓa zama ɗaya ba.
am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka khaliqi fa tashabaha al khalqu alayhim qul illahu khaliqu kulli shay wa huwa al wahid al
An balbari jalu lillahi shuraka sun sanya ma Allah abokan tarayya shin Allah yake tambaye su halaku ka halkihi shin sun yi halitta ne irin halitta Allah bata shabaha halku har halitta Allah da halitta waɗannan gumaka ta rikita a gare su ai halku shuraka'i halitta abokan tarayya nan ta ta haɗu da halkin layi da halitta Allah har ta rikita alaihim gare su ba ta kadu har suka yi kudurce isa ya kaka cancanta ibada ta yin bautar su da halkin saboda halitta da waɗannan gumaka suka yi istifhamu inkarin wato wannan tambaya ce ta musu ai laysa al-amru kadhalika lamarin bai zama haka ba dan haka ko wala yastahiqul ibadata ba wanda ya cancanci bauta illa al-khaliq sai mai halitta wani ka ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin kowane abu la sharika lahu ba abokin tarayya a gare shi bil ibadati a bauta wa huwa al-wahid shi Allah guda ɗaya ne al-qahhar ko mai rinjaya na ibadi ga bayinsa thumma daraba masalan sai sake saba misali lil haqi shi misalin nan dangane da gaskiya ne wal batili da ƙarya fa qala sai ubangiji yace أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راجيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
أنزل تعالى من السماء ماء مثال kenan wato ubangiji shine ya saukar da ruwa daga girgije fasalat audiyatun kwaruruwa suka danga malaluwa da ruwan nan da kadari ha gwargwadon fadin kwari ko ko barbadan gwargwadon zurfin kwari bi miqdari maliha wato miliha wato gwargwadon cikatta fa hata malas sailu zabadan to malalan ruwan nan sai dauko kumfa radiyan madaukaki ai ali yana mai bilbisuwa alaihi akan ruwan akan ruwan ai huwa shine ma ala wajhi abinda ke kan huskan ruwa min kadirin na kazanta wani awi da makamancin sa idan an yi ruwa kogi ya kwaso ruwa ya jika ai kaga duk kazantar gari za ta kwaso ne ta jira ki ko za ka ta ganin gwangwanin madara gwangwanin menene reda menene ga suna har su kashi ta za in ma rafin ka bakatu ne an mace zai za ka duk ya kwaso wanto misalin da Allah ya nuna na farko kenan sannan kuma wamin ma tuki duna alaihi finnari da kuma abinda kuke kunna wuta a kansa wato kuna gasa shi don ku fitar da tataccen zinari ko kuma daga dattinsa ai min jawahiril ardi daga ma'adinan kasa kazabi kamar zinariya wani fitaci da azurfa wannan hadi daga ci ibtiga a dan neman hilyatin wato ado aw matayin koko kaya yadda fa da za a amfani da su za a amfani da yi da shi kala awani kamar kwano ne to idza udiba ai in an sanya ta a wuta aka narka to za a samu zabadun wato kun fa misalu irin na wancan koki ko ai misalu zabadin sai irin misalin kumfan wancan ambaliyar ruwan wa huwa kubutu shine kazantarsa allazi yanfi ilkiru wanda zuga yake kore to kazalika كذلك المذكور يند كجي wannan abun ambato ya daribullahu alhaqa haka Allah ke saba da misalin gaskiya wal batili ya daribullahu alhaqa yake saba da misalin gaskiya wal batili da ƙarya ai misalahu ma irin su to ga ga yana fa amma zabad shi kun fannan min saili na ambaliyar ruwan can wama auqadu wama uqida alaihi da kuma wanda aka kunna ma wuta min aljawahiri na ma'adinan kasa to fa yarhabu jufa'an kun fa wancan rafi in kare a hankali to zai wuce zai wuce idan ya wuce daga bayan ne zai bayyana ruwa mai kyau to wancan ƙarya kenan ta tafi ruwa mai kyau da ruwa da ambaliya ta zo to ruwa mai kyau sai koma kasa wannan mahaukacin ta haukashi yana gama haukar shi yana wucewa kana dawowa an jima sai ka zo ka iske ba karkar to shi ne gaskiya to shi kuma wannan na biyu idan aka kai ma mai kiran fari ya ya ya ya ya ya kera ma dinarin ka ko azurfaka in ya je ai bai sanya shi auta ne ko da ya sanya shi auta da ya ji wuta ya narke to sai ga kumfana tasowa da gaske sai ga sun fana ta zuwa da sai ta yaɗa ƙarya sai ta yaɗa ƙarya gaskiyan nan ita ce za ta koma ita ce a ƙasa to shine bambancin gaskiya da ƙarya yadda duk ƙarya ta zo ta haye gaskiya ta ne ta wucewa za ta yi gaskiyan zai dawo ya tsaya ba an zabadu kun ba nina sai na wannan malale wa ma ukira alaihi da abin da aka kunna ma wuta min aljawahir na ma'adinan kasa sai ya zahabu jufa'an kun fannin sai ta fi banza ai ba dinan ƙarya marmiya abin jifa bigi da shi wa ma ma ya fa'u nasu amma abin da zai amfani mutane min alma'i na ruwa wal jawahir da ma'adini sai ya mutu da kun wannan ke hauka to su sai su su zaman su dal arzi cikin kasa zamanan lokaci to kadhalika kadhalika al-batil haka nan ƙarya ya zama hillu yana shafewa wayan mai kai shafe ya zama hillu yana watsewa wayan mai kai shafe wayan ala ala haqi ko da ya haya gaskiya kuwa bi ba da auqati a sashin lokuta to wal haqu gaskiya dai sabitin yana nan tabbace bakin mai wanzuwa kadhalika al-madhkur yadda kaga wannan abin ambato da muka faɗi ya daribullahu al-amsal haka Allah ke bayyana misalai للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء العباد ومأويهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم وان suka karba ma ubangijin su to ai ajabu suka karba masa da bayati da biyayya to suna da alhusna aljanna والذين لم يستجيبوا له وان بس كربا مع الله با وهم الكفار سune kafirai to ka sani law anna lahum ma fil ardi da abinda ke cikin kasa jami'an baki ɗaya nasu ne wa mislahu akawo irin sa ma'ahu tare shi a ce duk nasu ne to labta daudihi wallahi da sun sansa da wannan abun min al'azabi daga azabar da Allah zai masu ulai ga waɗannan mutane lahum su'ul hisabi suke da mummunan hisabi menene hisabin mummunan hisabi wa huwa al-mu'aqabu wa huwa al-mu'aqabatu shine kamu da kulli ma amalu da duk amalu da duk abin da suka aikata shi la yughfaru minhu shay'un ba dan kankani da za a gafarta masa wa ma wa hum jahannam ko makoma su wuta wa bi salmi hadisi da ta yi muni hi ita ce wuta wani zala aya da zamu karanta nan gaba ta sauka fi hamzata a cikin bayanin hamza baban annabi wa abi jahalin da abu jahalin makiyin annabi
فاتحة صلاة الفاتح Thank you.